بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره وامقداره العظيم
خوارقه كالشهب شيخ يشي ababen mamakansa na keta al'ada wato mujizozi don yawa ka shubi kamar taurari ne والقطر kamar adadin ɗigon ruwan sama ne sun fi haka والحصى kai mujizozinsa kamar wato tsakonkwani ne na ƙasa yashin duniya Mm, kowane annabi da mu'jiza sun yi shige ta ƙare amma shi manzo Allah ta sa ƙaruwa take kullum shi sa ta fi ma duk waɗannan abubuwa da shehu ya ambata na'am إمام نزيه shi manzon Allah shugaba ne tsarkakakke كامل kamili ne ba naƙisi ba ومصون abin tsarewa ne da tsaron Allah ta'ala sallallahu alaihi wasallama ومن بايع المحمود wanda duk ya cafa ga abin yabon Allah abin yabon bayin Allah shine annabi Muhammadu فهو مبايع yullirabi wannan mai yin cafa ne ga ubangiji na Allah Allah ma ya faɗa innal ladzina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim na'am فهل تغني هناك حصون shin yalla katangu da tsari tana wato wadatarwa bai al-mahmud fa huwa mubayyi'ul lirabi فهاك فهذاك حبيب يمين wannan cananka masoyin Allah annabi Muhammadu kenan wanda an kai mace fa kayo Allah shi albarka ne kula وحيث رماهم ko da koyaushe kuma yayin wato yayin da ya jefi kafirai قد رماهم بكفه إليه hakika hakika ya jefe su bi kafihi da tafinsa ne amma Allah ya ce shi ya jifa mu. ilahi ubangiji na Allah shine ya jifa wa mara maita idza ramaita walakin Allah harama kaji wani tajallin ko can an can fa ya daga ya karba hannu Allah ya ce shi aka yi wa kuma shi ya karba nan ko manzo Allah ya jifa Allah ya ce shine ya jifa Mm, kaga tajalli kenan da fana'in Allah cikin manzon Allah
فهل تغني هناك حصون shin yalla yayin da Allah ya zo yayin da jifan Allah ya taho kan kafirai shin garuka da eh, katangu da tsari zai zama yana mai wato ainihin isuwa ma'ana zai kare sai an sai an babbar ma tuguni ba ta isarwa fa hal tuguni hunaka husunu tsari da katangu da garkuwa da wani rufi zai kare zai tare jifan Allah ne wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama
محمد عبد الله annabi Muhammadu bawa ne na Allah سيد خلقه kuma shugaban halittar Allah ne وما قرا للامين بنون iyaye baki ɗaya tun daga na farko har zuwa na ƙarshe duk banunu ƴaƴaye ne ga amintaccen Allah annabi Muhammadu shi a uban kowa dan shi ne asali asalin usuli
وقد كان مبعوثا وادم زينة hakika ya kasance abin aikowa tun lokacin Adamu yana laka نبي لكل الانبياء shi annabi ne ga dukkanin annabawa ومبين kuma mai bayyana ainihin wato saƙon Allah ne ga halitta shine annabin annabawa nabiyul anbiya'i ya zama annabi kuma tun adamu yana laka kuntu nabiyan ya ce wa adamu bainal ma'i wa din a wata ruwayar wa adamu bainal jasadi wa ruh kuntu nabiyan wa adamu bainal ma'i wa din bal kuntu nabiyan hina la adama wala ma'a wala dina wa ana arifun bi nubuwati
اتانا مبينا Atana ya zo mana annabi Muhammadu halin kasancewarsa yana mai bayyanarwa da ainihin bima dokoki anzala al-bari da abin da Ubangiji Allah makagen halitta ya saukar masa.
fasihun Shi mai fusaha ne wajen bayani, nasuhun mai yawan nasiha ne ga halittar Allah, mufiqun mai tausayi gare su.
wa mu'inu zai taimako kuma ga halittar Allah baki ɗaya sallallahu alaihi wa sallama tawadun mai baiwa ne shaja'un mai sadaukantaka ne babban sadaukin Allah annabi Muhammadu
layyinun mai taushin hali ne tawadi'un mai kuma tawaru'u ne halimun mai juriya ne rahimun mai jin ƙai ne zu safan mabocin tsarkaka ne na zuciya wa matinu kuma mai ƙarfin imani ne da Allah babu kamarsa shi amma imanin Mm.
sallallahu alaihi wa sallama karimun mai karamci ne mai girma afifun kaman ne zahidun mai gudun duniya ne mutamassikun mai kuma bi quwwati riko din.
ne da igiyan nan ta addini da Allah ya aiko shi da shi shine addinin musulunci ittafathu qurunu shi ko wannan addinin da ya- ya zo da shi shine addinin da karnoni suka zaɓe shi shine addinin da Allah ya yarda da shi Mm.
wa raditu lakumul islam dinan Mm.
kowane karni addinin musulunci shine daidai shi yafi daɗi ga kowa da kowa Mhm.
yusaddiquhu fi ma atahu Jihabizun jahabizun babban malamin nan mai imanin nan yusaddiquhu yana gaggata shi cikin duk abin da ya zo da shi wane ne wannan atiqun shine abubakar atiku wa faruqun da kuma faruku sayyidina umaru kenan lizaini shu'unu kai zaka sayyidina abubakar atiku da sayyidina umarul faruku akwai sha'anoni manya-manya na Allah ga waɗancan nan manyan bayan Allah Allah ya ƙara musu yarda Allah ka ba mu albarkarsu
wa usmanu zunnuraini Usmanu ma'abocin haske guda biyu wa sinu sayyidi Kum- kuma da ɗan uwan annabi wato zunnurain sayyidina usman kenan ya auri ɗan manzan Allah babba ta farko ruqayya kuma da ta yi wafati manzan Allah ya bashi umma kulsum har ma ma'aiki alaihi salatu wassalamu da babu sauran budurwa a gida da zai bashi ya ce usmanu da ina da ‘yan mata sun kai arba'in ina baka suna mutuwa ina baka ba zan daina baka ba har sai sun ƙare’ saboda tsananin tsabar soyayya da yarda da manzon Allah yi da shi to shi ne shi sake ce masa zannurai ne mabocin haske biyu 'ya'yan manzon Allah ne wasu nuyi rasulullah wayannan manyan bayan Allah fa ba dama Mm.
su hudun nan bari mu kai kaji da ɗan uwan manzon Allah sayyidi shugabana aliyu abu sibtaini shine aliyu wato uban tagwaye tagwaye tagwaye biyu hasan da hussein jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam fa na hawa makinu shi mai kafaffiyar daraja ne hadara allah da manza allah babu dama ne sai da na ali allah ya albarkace su kuma dan ya haka ne. saboda darajarsu da girma da allah tabaraka wa ta'ala ya ba su
wadal ko- kowannen su hudun nan kowanne yana da alaka da manzon Allah Eh, sannan kuma kowannen su albarkarsu ta isa kowanne har yanzu har gobe nasaba tasu tana nan iyalansu suna ta karuwa suna yaduwa wa musamman ma mu a nan nahiyar mu dai jikokin sayyidina abubakar da sayyidina umaru da usmanu da Say- sayyidina alma kana kenan in ji ma kana kana kenan ga sunan da a zaune kusa da mu duka sharifai jikokin aliyu ne nasab- saboda albarkarsu nasabarsu ba ta yankewa Eh, duka mun dai haɗe nasaba da su sayyidina abubakar ne za ka samu jikokin sayyidina umar wani ma bai san shi ɗan can ba ne amma ya haɗe mutanen jikokin sayyidina usmanu duk sun- sun yaɗu a duniya suna da yawa sabon annabi amma amma waɗannan dai ba dama ne su ne first class Mhm. sannan da ɗalhatu sa'adun da kuma sa'adu wa zubairu da sayidu na jubairu ɗan awamu sa'iduhum da kuma sayidu na sadu ɗan amiru fazad daharu an shibhin rijali daninu wannan zamanin mai rowa ne da zuwa da masu kama da irin waɗannan mazajen lai mutum a zamanin zamanin su ya shuɗe ba wani zamani da yake iya ɗauko irinsu
wa nasrun li'aufin haka nan da ɗan aufu abdurrahman kan kenan tasama ila al'ula hakika ya ɗaukaka ya ɗaukaka ya zuwa ɗaukaka da daraja wa nazlu jarahin daga cikin ɗaukakarsa abdurrahman ɗan aufu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina zaune a cikin gida da iyalai yake musu ishara in ba na nan wannan zai dinga taimaka muku zai runguma lamarinku wane ne annabi ya faɗi wannan ya gaya wa iyalai cewa wane ne zai taimaka muku ba ko ba na nan kun gan shi bai ma sani ba shi ma'aiki alaihi salatu wassalamu ko yana kaucewa shine babban wannan ya rungumi gida ya ta hidima Eh, masu idan Allah kenan sai da na abdurrahman dan aufu mai dukiya a cikin sahabbai Eh, babban bafata ke ne daga cikin tarihin kano har da shi an zo kano har sau biyu Eh, bawan Allah mai kuɗi kuɗi kuma na aljanna Eh, har manzo ya ishara zatan basirun bisirul gaibi in ba na nan kun ga wannan zai taimaka mu haka kuwa in yana ka hidima gidan annabi sai su tana magana annabi suna kuka Allah ya saka musu da alkhairi wannan wayannan bayan Allah sun haye sun ji daɗi Allah ka ba mu albarkarsu
wa nazlu jarahin da ɗan jarahu abu ubaidatu kenan lil quruni aminu shi amintacce ne na ƙarnoni duka saboda manzo Allah ya ce da kowace al'umma tana da amini li kulli ummatin amin wa aminu hadhihi al-umma abu ubaydah bin al-jarrah shine amintacce aminin wannan al'umma ta muhammadiyya so wayannan bayan Allah da muka ambata a sharatul mubashirin bil jannati ne a shehu ya kawo su yana ishara zuwa waɗannan duk sun bi manzon Allah sun mika wuya Eh, to wayannan guda goma daga darajojin sayyidina abubakar kuma idan ka cire mutum biyu in ka cire mutum biyu to sayyidina abubakar ne di ya kawo su cikin addinin musulunci biyun nan kuma da in ka cire su ɗayan shine sayyidina aliyu karramallahu wajahu sayyidina ali shi shi ran na aka aiko annabi ranar ne suka ji komai ranar suka mika wuya na biyu sai na umaru shi kuma kariya ce ta faru ya mika wuya amma sauran bakwan nan sai na usmanu sai na sa'adu sai na sa'idu sai na abdurrahman sai duka sai na bakan ne ya kirawo su ya ce ku zo ku abu addinin allah to- to- to kaga wannan daraja da girma na sayyidina abubakar siddiqu ne Allah ya saka masa da alhairi shi kuma sayyidina umaru ma shi ma an ce da sayyidina abubakar a cikin shigarsa addini ya yi don a lokacin da ya faru abin da ya faru ya faru a gidan yar uwarsa har ya- har ya fushi har ma ya ji kawai musuluncin yake so ai da ya fara tunani sai da ya ce ga ma abubakar na ciki manyan abokanmu mu ma bari mu je kaga ashe da sai na abubakar ɗin Allah ya ƙara musu yarda
kaza ahlu badrin haka nan ahalin badar su ne su ɗari uku da goma sha uku ko su ɗari uku da goma sha uku har manzon Allah idan kuma an kirga da malamin madinan musab a wata ruwayar addashi to in aka sa da manzon Allah sun zama da goma sha hudu su bayan Allah ne yardaddun Allah ne su wannan Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah ya ce Allah ya yi tsinkaye ya yi leƙe a kansu ya ce su ahalin badar su aikata abin da suka ga dama إن الله اطلع على أهل بدر وقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم يا ku mutan badar ku je ku yi abin da kuka ga dama abin da kuke so ku je ku yi kawai na gafarta muku ba an rufe littafin su na barna in sun kirki kirki in ba su kirki ba kirki su aka yi wa wannan ahalu badar amma a cikinsu aka tsintsince wasu ake zagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ahalu badar kenan waɗanda idan ka samu sunayensu ka karanta ko so ɗaya a rayuwarka ba za ka shiga wutar lahira ba kuma idan ka samu sunayensu ka sa a gida ko ka kafa ko a gari aka samu aka kafa alkhairi ya dingi shigowa gidan nan da ko garin nan har abada ba za a ga sharri ba sai dai alkhairi ko a gida ne ake da wannan sunayen duk ɗan da za a haifa a gidan sai an haifi mai albarka a riƙe da kyau sunayen alubadar duk da za ka ga suna da wuyar haɗuwa wani zai ga wani adadi a wani littafi wani littafi kuma ka ga wani adadi amma dai mun mun haɗe su duka akwai na fahatun lahil bar ko fi zikiri ko wata wasu bi asma'i ahli badar a alfiya kuma an kawo ta ga baki ɗaya sannan a cikin biya umma da su ko to mutum ya samu lalle ya yi ƙoƙari ya yi tawassuli da su a karanta inda hali a ma tofa a ruwa a sha a yi wanka ko a rubuta a kuma rubuta wa yara a tofa musu a yi laya a naɗe a sa a gida mai kanti ya yi laya ya naɗe ya sa wayannan bayan allah inda duk suka shiga aka sa sunan su an tsira sunan na farko annabi muhammadu ka karanta za ka gan su har ƙarshe duka allah ya yarda da su mazala yana girmama ahalu badar har ma duk inda suka yi wafaci in aka zo da su sai manzo Allah ya musu sallah isa a dauke su a kai su badar shine suka yi yawa kaburburan su suna nan a badar an kaje za ka gani na ana shiga kabarin wani ga kabarin wani ga kabarin amma su suka gewaye aka gewaye katangar ba shiga kofar aka datse da da mun je sai mu shiga har mu je kabarin shehu aliyu horazimi sahabi shehu tijjani a ciki shi kadai ne za a ce ba wanda ya zauna da annabu ba amma gasgatawar maganar da kakansa annabi muhammadu ya yi wa shehu tijjani cewa sahabbanka sahabbaina ne almajiranka almajiraina ne talakawanka talakawana ne asahabuka asahabi wata lamizatuka talamizati wa fuqara'uka fuqara'i yau dan Allah ba dan Allah ba zagi ba ko dukan mu ake ba sai dai mu gode Allah ba mu ne ba duk karnonan nan annabi ya kwashe ya kai mu can kuma dama Allah ya faɗa sullatun min al-awwalina wa sullatun qalilun min al-awwalina kamu wagagigi wagaga alhamdulillah to saboda haka saboda haka shehu tijani Allah ya ƙara masa yarda don mu na bayan mu daɗa gazgatar da abin da aka bashi sai ga sayyidina ali horazimi halifarsa ya je ya zo wajen badar sai a nan ya yi wafati a nan aka binne shi duk da dai wafatin ba irin yadda kake zato ba ne amma sai ga shi aka binne shi kabarinsa in ka je za ka gani amma sai suka yi katanga haka sai dai ka zo sai dai ka leƙa ina leƙa da suka ga cewa ana leƙa sai aka ƙara katanga to mu a gurin mu wata matsala ne nan da nan aka buga muka yi mata takala aka dai ake yi amma da muka je bana ko ana ta da sake aiki to ga sha abu ma ga doro wutsun ga gurin da manzo Allah aka yi komai alu badar kenan Allah ka ba mu albarkarsa kowa fa ya nemi sunayen nan kafa mutum sakaci muna ta abubuwa
qabla uhudin gabanin uhudu mutanen uhudu Allah ya ƙara yadda gare wa su khandaqin da mutan faɗan gwalolo wa fathin da fatau makata fa kullum bil madihi qamin kowanne dukkanin waɗannan mutanen da aka yi badar da su da su goma nan da ahalin badar da ahalin uhudu da ahalin faɗan gwalolo ɗin da aka yi na handaku da kuma wato mutanen da aka zo da su fatawa makata waɗannan kowane ɗaya macancanci ne da yabo muna yaba musu Ai, Allah ya saka musu da alkhairi Allah mana yaba musu na'am ya rabbi ya ubangiji Allah habli bil amin ba, wa ba ni kamar can kama.
hayati ala dinil amin ba ni rayuwata akan addinin nan na amintaccen Allah annabi mu addinin in dinga yin addini da addinin musulunci Allah ba na haka bil amin da albarkacin amintaccen wa Allah sahbihi albarkacin sahabbansa Allah kai mana haka mu rayu a addinin musulunci da muke rayuwa Allah ya sa mu cika haka duk wani abu da zai gotar da bawa ya zame daga barin wannan titi na addini na musulunci Allah ka tsare mu Allah ya tsare haulan mu musulmi inda duk muke na'am wasu uli umuri Allah na roƙe ka ka ɗaukaka lamurana waqfini kulla makirin ka kifar min duk wani makiri wa yuti muradi khaliqi malici na ya dinga bani muradi na wa yu'inu yana mai taimako gare ni kullum ku haka Allah kai mana haka duk wani makiri Allah ya kifar da shi kuma haka Allah ya yi masa Allah kai mana
yuqawwi yaqini karfa ubangiji Allah ina roƙonsa ya karfafa yaƙini na la ara naf'a ghairihi in zamanto babu ina ganin amfanin wani Allah abin da zai amfanar da ni duka bana kallonsa sai daga Allah wala darrahu abdan ladayhi yasu babu ina kallon kuma wato wani cuta daga wajen wani Allah halin kasancewa ta bawa izuwa Allah yana mai tsaruwa daga barin ganin wani Allah a cikin kowace harka على المنحمنا كل بدء ومختم Mhm.
صلاة بها salati ta tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bisa munhamin na kowane farawa da kuma cikawa صلاة بها يهدي salatin الإداء salatin da albarkacinta ne wato ainihin yuhuzil ida ake kunyatar da makiya ويحين a- a wulakantar da su mahassada duka inna suke تذكرته na tuna da ambato na manzo Allah والجسم يومي بكوله yau kuma ga ni jikina yana kaulaha وقلبي rahinu amma zuciyana kuma yana abin jinginarwa لدى طه الحبيب zuwa ɗaha amintaccen Allah ni dai jikin gashi a kaulaha ina ta kuma ambatansa ina tana shi amma zuciya tana can halara annabi ta zama abar juni rahinu jingina marhun abin jinginarwa an jinginar da ita ba kuɗin karɓo ta tana can Na kawar
فما لذ عيشي rayuwa na bai yi daɗi ba في سوى أرض طيبة cikin wajen ƙasan ɗai ba بها شخص خير العالمين in دفين baka san ɗai ba ba ita ce wato gangar jikin fiyayyen talikai ta zama abin binnewa biha a wannan gari na ɗai ba wannan gari ya girmama Kawar.
فقبر بها ساد القبور جميعها akwai kabari a can ɗai ba da wannan kabarin ya shugabanci dukkanin kaburbura baki ɗaya وساد الذي فيه وقر قيون wanda yake cikin kabarin kuma ya shugabanci dukkanin halittar Allah idanuwa da zukata namu sun yi sanyi kasancewarsa shine shugaban kowa da kowa sallallahu alaihi wa sallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salli ala sayyidina ala jasadihi fil ajsadi ala salla sayyidina Muhammad ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwahi وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم قرأنا آمين.
بدر
tazakartuhu na ambaci manzo Allah akana shi kuwa mai zarkaɗe ɗan karan hanci ne azajju mai ɗan ƙwararren gashin girar ido ne mufakhaman mai girma da daraja ne yunadi ilahi bil kitabi yadinu yana ganawa yana asiri da ubangiji na Allah shi annabi Muhammadu bil kitabi da alqurani yadinu yana mai yin addinin Allah bil kitabi da alqurani tazakkartu wajhan na ambaci da tuna fuska mai daraja akhdala shamsa nuruhu wannan hasken wannan fuskar ya kunyatar da rana da haskenta azimun azimul khulqi mai girma ne na daraja azimul khulki mai girman tada ne wa huwa yalinu shi kuma daga ɗab- ɗabi'arsa yana mai tausasawa ga halittar Allah tazakkartu arfan na tuna gumi akhdala al miska basiman da ya kunyatar da turaren almiski basiman yana mai tashin kamshi bisagrin da kuma wato tunawa ta da ushirya tabarkin la tarahu yakunu a- a- kafofin haƙoran nan nasa da ushiryan nan tana mai walƙatar da haske kamar walƙiya la tarahu ya kunu babu kana ganin hasken walƙiya yana zama haske idan hasken nan ya- ya walƙata na annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam.
tazakartu judan
baki ɗayan annabi dai kawai sai- sai imani eh ba abin shi sa haka ya fi kowa eh, duk ta inda ka bullo annabi sai da Allah ya gwada ya fi kowa irin tsarin da Allah yi masa komai da komansa daban ne kuma komai da komansa daraja ne Eh, babu irinsa Allah bai yi ba Mm. wani abu- abin da Allah abin da Allah ya wa annabi na girma da daraja idan ya abin ya samu wani sai ya zama abin tsoro shi kuma nasa abin kyau abin sha'awa abin son gani yanzu gaga yanzu yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya magana komai hasken rana komai haske shine hasken irin hasken da yake fita wal wal da kamshi abin sha'awa abin Allah ka nuna mana ba wannan a harkar a ɓangaren sa girma ne amma zan tambaye ka dan Allah a ce aure kai aka kawo maka amarya aka gama biki aka yi komai tana lallaba a gado ka shiga ta buɗe kanta kuna gaisa sannan amarya tana cewa mai gida wal wal haske a bakin ba da gudu za ka fito ba ko to amma shi kuwa sai shi Mm, ko duhu ne da- ko duhu ne annabi in ya zo sai ya magana sai haske ka ji magana allura sai da aisha da tana ɗinke labule allura ta faɗi a cikin rairayi tana ya za ta yi ta skatta ya matsa rairayin ta tsuguna tana a hankali don ta ɗauko allurar sai ma'aiki ya shigo ga dare yana sallama sai hasken nan walwal sai ta gano allura ta yi maza ta ɗauka sai me kike yi ne a nan ai sai su a allura ta ce ta faɗi nake kana magana haske ya fito bakinka na gano ta sai manzon sai manzon Allah Allah ƙara mana son sa na'am tazakartu judan shehu ya ce tana kuma baiwa Ahadara irin ta al-batala.
manzon Allah ahadara al-batla wa dalluhu akhajala Alwabla.
alwabala ta kudalluhu yayyafin nan na baiwa annabi ta kunyatar da mamakon kwararar ruwan sama da wa bakin ƙwarya
kullu jawadin inda daha duk daninu wani mai baiwa a duniya da yawan yin kyauta dangane da ɗaha wannan mai baiwa marowaci ne
tazakartuhu ma kana fazzan na tuna annabi kuma shi bai kasance ba mai mai- mai- mai zafin hali fazzan mai tsanani wa lam yakun galizan kuma ba mai kaurin hali ba ne da takurawa bayan wa Allah yulfihi al-bugatu yahunu sai mazalimai suna mai sa- masu samunsa da zalunci da cutarwa shi kuma yana mai tausasawa gare su yana mai yafiya da kansu wani abin an yi na rashin kirki ga annabi sai da kansu ma su zo su ce ya haƙuri sun fa- sun fa cuce shi an yi kaza sai ce shi bai ma sani ba ba cutar ma ka dubi fas- basira da sani na annaba amma duk wanda ya wata wata sai annabi ya gwada bai ma sani ba ba komai shi ba komai shi dai in yayi ba daidai ba a yafe masa kullum haka annabi yake to ina ina mu masoya ai ba yadda za a yi sai an kwatanta kullum neman gamawa ke da kowa lafiya annabi bai taɓa zagin kowa ba tun da yake bai taɓa duka ba kowace irin inda kaji annabi ya yi wani magana mai zafi ko ya faɗa to allah aka taɓa amma annabi ko dabba ko jaki ko raƙumi ko doki ko ko ta- tafi bai taɓa yi masu ba bai zagi dabba ba bai zagi hadimi ba bai zagi mata ba bai zagi aboki ba annabi bai ta an an zage shi ma ya kyale bai taba kulawa ba shine Allah yake rama masa kawai to mun ce mu ahlus sunna ne kuma mu masu ahlul mahabbati ne mu kwatanta mu na komai ba an komai a ce to zagin mutane ma bid'a ne tunda dai bai yi ba babbar bid'a kuma mu kame a daina cin mutuncin juna annabi ko kafiri ne ya masa kyalewa yake bai taba kulawa ba balle dan uwanka musulmi ko mai mutum zai yi kawai ka tuna manzon Allah ka kyale ka yafe a tafi lafiya in rigima ce duniya ne kwana nawa ne duk wanda suka shige su sun zama tarihi su manzan Allah da kuma sahabban da kowa da muke zance sun yi zama a duniya suka yi rayuwa mai kyau yanzu tarihinsu ake mai daɗi sun tafi kuma suna nan alheri ne ke wanzarwa amma wanda ya izo ya rayu ya lalata ya rashin kirki zai tafi wanda ya kirki zai tafi wanda ya rashin kirkin ma zai tafi amma ya zamanto an samu ambato mai kyau ko bayan tafiya shi kenan karka walar da kanka a duniya wani garin neman duniya ko garin neman suna sai ya ta hauka ya ta yin abin da bai dace ba abin da ba halin annabi ba abin da ba kuma addini ba ne kwana nawa ne a lallaba duk da yawa za ka je bawa ne bawa ne bawa ne bawa ne an tafi yanzu gidan iyayenmu shekarnai sai ka ga baban bashi halifan farkon bashi halifan na biyan ya tafi wani sai ka samu na uku ne ma wani ka samu ma gaba wani ya zo yanzu ka koma gidan shehu kansa ka gani da shehu ya tafi ba sai dai ali sisa ba sai ba shehu ali sisa ya tafi sai abdullahi ba shehu ahmad dam ya zo ko shehu tijani alifa ya tafi yanzu ga shi an hawa hudu ga na biyar haka haka haka a tafi abu ya ta tahowa yara sun tsufa su haka fa abin ake wannan kaɗai ya isa Allah ka ba mu iko gamawa lafiya komai za ka yi kai a huci kai a hankali ba za ka gama ba ba a gamawa kuma kan ka ɗauka kai lalle ka iya sai ka yi ka iya ba a iyawa iyawa sai Allah sai annabi Muhammad kuma karka ce lalle sai na yi musu daidai an yaba mun ba a yabawa sam ka yi ƙoƙari ma matarka ta yaba mama ba ta yaba maka sai dai matan fulani yabawan ma sai da ƙar a gani sai Allah kawai saboda haka mutum ya kama ɗabiyoyin ma'aikin Allah ya riƙe ya hutar da kansa ba zagi ba ma ana zuwa a yi duka a ma dukan in ma aka yi maka dukan to ka haƙura ka je ka huta in ka ci duka kuma ka ce ka tashi tafiya rama za ka kuma shan wahala ta biyu amma ma na farko yafe ka huta ko in ka tafi ramawa fa wani aikin ne ko ka shiga fattu bayan ka shiga sai Allah ka ba mu ikon koyi da annabi na
ولم يقض خاخابا bai zama mai ƙwauro ba sallallahu alaihi wasallam akan komai baya ƙwauro komai idan bayani ya yi annabi sai ya yi bayani an gane ya ƙaulan mu'amalan haka annabi yake wani ita shi annabi ya koya wa mutum sallah ya fi a kirga ga wani sallah ba daidai ba ya ma bayanin sallar don baya ƙwauro sannan kuma ya sallar ya gani hadisai nawa aka rawaito a haka wajen baiwa kuma baya ƙwauro shi du yake bayarwa ne da shewa ce bai zama mai ƙwauro ba
wadama muwaqqaran ya dawwama kuma yana mai abin sa wa kaifin basira da nutsuwa afun anil zillati mai kuma rangwame ne a bisa tuba-tubai da kusakurai da aka yi masa wa hawa matinu shi mai ƙarfi ne cikin imani alaihi salatu llahi salatin Allah ita tabbata ga manzo kuma Allah salamuhu sannan gaisuwarsa wa alim da alaye wa da sahbin sahabbai mastahalla hatunu matuƙar da girgije bai kwararar da ruwa ya kwararar da ruwa Allah ya ta salati ga manzo Allah harful hadi Mhm.
هو الهدي هدي المصطفى وسواه هوى ودلال لا تقد ببراح فوحي من الله الجليل جلاله على أكمل الأمثال وهو تلاع وبينه إسلام بنا شريعة لذا الوحي غير المصطفى وهداه أحب رسول المصطفى القرم إنه تشرب قلبي هبه وحواه ولملا وعيني قد رعته بحي من أحب وأهوى أينه وسناه تدلت له الذات الألية قبل ما رأت غيره إذ ما هناك هداه فأول محبوب وأول ذاكر وأول مذكور أن- أنل لقاه فقام يزود الغير حبا وغيرة يقول فما غيري يشم شذاه فمن أدم بؤد وقرب هجابه زوال هجاب فاسترل بسناه فمهما يقل لا, لا سبيل لوصل من تحب فقل لا, لا أراك سواه فأنت مراد الكل والكل واصل فما ما دراك الأرض لا لا مناه عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب علو بأولاه
na حرف الهاء mai shehu ya ce هو الحدو حدو المصطفى wal hadayu shine shirya wanne ne shirya ingantacce حدو المصطفى shirya nan ta zaben Allah وسواه هوى wasiwa wani shiryan manzon Allah kuwa hawan san zuciya ne da neman kuɗi وضلال kuma ɓata ne لا تقد ƙudbi ببراه burahu kada ka ƙudurce da kuɓutar wannan hanya in dai ba hanya annabi da girmama shi da girmama bayan Allah ba kowace hanya ce san zuciya ne da ɓata kar ma kai ƙuduri a zuciyarka cewa za a tsira ta wannan hanya sai dai a halaka duniya da lahira la ta ƙudbi burahu kada ka kudirce da cewa za a kubuta babu kubuta kubuta sai an ba hanyar annabi muhammadu Eh, tafarkin bayin allah waɗanda suke kan cikin ofis ɗinsa suke ta aiki ko Mhm.
فواه من الله الجليل جلاله wannan hanyar nasa kuwa shine wahayi daga ubangiji allah wannan da girman sai ya girmama على أكمل الأرسال da ya aiko wannan wahayin a bisa mafi cikan nan na manzanni وهو سلاه shi ne kuma yake mai biya masa sallallahu alaihi wasallama وبينه إسلام دين شريعة ya bayyana masa abin Allah domin dan ba wata mabayyana ta shari'a لذا الوحي غير المصطفى ga wannan wahayin manzon Allah wani Mustafa ba zai iya bayyana bayyanar da wahayin Allah sai manzon Allah shi sa ya zama ya bayyanar da ita shari'a da
وهداه kuma shiryarsa أحب رسول المصطفى القرمى Shehu ya ce, Kai, ni kam ina son abin zaɓin Allah manzo, sadauki mu ma muna son sa.
إنه Hakika lamarin da sha'anin تسرب قلبي حبه wato zuciya na ya yi tasharrufi shi ne tsinkaye da nutsewa cikin soyayyen soyayyen manzo Allah shi ne tasharraf tashawwab shahangowa kamowa rukowa shigewa ciki zuciya na yayi haka na soyayyen manza Allah wahawahu da kuma sansa
walimla dan me ba zan faɗi haka ba وعيني قد رأيت قد رأته بحي من أحب Hakika idaniyan nan ta wata kaina ta gan shi kuru-kuru a cikin dangin nan da nake son su su ne larabawa.
وأهوى Ainihu nake son kuma ainihiyarsa وسناه da kuma ainihin yabansa.
تزلت له الذات العلية Zati aliya na Allah ta yi ta jalli ga maza Allah.
قبل ما رأت غيره Tun gabanin ma ta ga waninsa.
إذ ما هناك عداه don ba wani nasa wa- ba wani kamarsa ba to a gare ta ba kowa halittar shi aka fara yi ba kowa zatin Allah ba ta halicci kowa ba ba ta kowa ba babu ada waninsa babu Eh, shi kenan sai ta jallin zatin Allah tare da shi
فأول محبوب a farkon abin so anna- gurin halarar Allah annabi Muhammadu ne وأول ذاكر shi ne farkon kuma wanne ya ambaci Allah وأول مذكور shi ne farkon abin ambato wajen Allah أنيل لقاه da aka yi masa baiwa da samun gamuwa da Allah فقام يزود الغيرة sai ya tashi yana mai korar wani Allah حبا وغيرة don ananin son Allah da kishi cikin Allah duk wani wani wani ubangiji gumaka duk maza Allah ya kore su ya kora bayi zuwa ga Allah shi kaɗai alwahidul qahhar saboda tsananin sansa da Allah da tsananin kishinsa da Allah Eh, wahdahu la sharika lahu ne
يقول فما غيري يشم شذاه yace tashi yana cewa fa ma gairi babu wani na ya shimmu da zai shaki shazahu kanshin sa halara sai kuma kore kowa sannan kuma ya nusar da halitta ya tabbatar da Allah kuma da kaɗai tashi
فمنع hani أطن baiwa ne بعد nisa وقرب kusanci ne Walara, an kwana lafiya ba ka sha ba ka sha ba ka ji ba komai amma kawai ka ji da akwai shi ne Mhm.
حجابه زوال حجاب hijabi kuma nasa kaucewar hijabi ne dan uwa fastanir karakakka haskaka بسناه da hasken nan na manza Allah kawai ka huta in ba hasken nan ba ne ya bugo ka ba za ka gane wannan maga- ilgazin ba eh ba za ka gane ba sai hasken sai ka haska ku ka rike salati da ɗabi'o'insa da sunnoninsa da dokokin addini ka kiyaye sannan ka samu bayan Allah ka yi riko da su domin ba za a je halararsa babu tsani ba idan ka ce kai kidikat kai sai manzo Allah barna za ka yi ba ga shana ganin yan barnan ba ba tsani ba wasuɗa Mm, ko mutum duka zai ci yanzu ka tafi ka kawai a ji ka kofa ɗakin sarkin kano kawai za ka danna ko kana bugawa sannan za a yi wujuji da kai ka sani ai sai da tsani Eh, mutum ya ce ya kama bayin allah waɗanda suke sadar da bayi da manzon allah to girmamawa ce ga manzon allah girmamawa ce ga allah yanzu mu manzon allah ba shi ya nusar da mu allah ba akwai wani wanda ya sai ya gano Allah ba manzon Allah idan da za a ce ai shikenan ba ma'aikin Allah ma an san Allah da Allah ma bai da girma kenan ai girma ne na hadara da isa da burin ƙasa na fadar Allah sai da wasuɗa ya yi wallazina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila ku nemi tsani in ji Allah da kansa zuwa gare shi to akwai tsani akwai wasila da ta kai manzon Allah ba wanda ya san Allah ya sadu da Allah sai da manzon Allah shi ne wazirin Allah daga Allah sai shi to shi ne kawai wani higitsewa zai ce kawai sai suna sai manzon Allah ba ruwansa da shehunai ba ruwansa da manya annabi ne kenan ba tsani za a je ma ba ka bane ka rike bayan Allah da suka san Allah da manzon Allah Allah ya yi musu tik aka yarda da su tun daga kan sahabbai har zuwa kan bayan Allah magadansu waliyai masu ɗariku ka rike da kyau kai ta tawassuli suna kama hannunka a ja ka yau kana nan gobe ka je can jibi ka je can har ka sada ka da manzon Allah ka gani ka ba wa alara haƙƙinta ka san ƙadarin manzon Allah amma duk wani wanda zai ja ya ce shi shi shi ne ba ruwansa da kowa su waɗannan tsanannukan na manzon Allah da ake zuwa gunsu ai ba su isa ba da Allah da annabi zai mutum zai samu abin nema yanzu misali benan nan na sama can aka sa tsani gashi nan dogo an ajiye damman nairori da daloli ka taka ka hau ka karɓo naka ka sauko kowa na karɓowa yana shiga harkoki don kai ne ɗan garin su gaɓaka gaɓaka sunan garinku kenan saboda duk wawaye ne a garin wai da ka zo kana so ka je ka karɓo kawai sai ka ɗauki tsanin ka jefar tsanin nan bai isa ba kuma zancen can sama kake me za ka samu na girmamawa ce Allah ya kara annabi daraja yanzu ba girma bane yasa idan ka zo gidan wani oga ko ka zo gidan wani babba ka isa ka shiga kawai ka ce wayannan na bakin kofin ba su isa ba za ka kula su ba ka taba zuwa gidan wani babba ka gan shi ba wasu da ai ba a haka sai dai fata yin wani ya fi na wani kawai wani yanzu yanzu nan ne zai wasalu mu ke na almajirar shehu tijani mu tsanin mu kusa ne na annabi babu saboda haka kowa ya rike hanyar da zai samu shiga fada ta ma'aikin Allah kuma ya samu yardar Allah Allah mun gode Allah ka ƙara mana imani na'am fa mahma ya kulla la to kaga musliman ba za yiwu ka gane wannan ba baka samu wato haskakuwa da hasken manzan Allah ba shine wasu ɗin nan a ce maka faman on adan baiwa kyauta ne ƙurbun bu'udun bu'udun ƙurbun ka gane nisancin nan ba kana can a ce kuma kana nan hijabi ba hijabi ne misali kana tsaye a nan bangon can baya ga ka gaban garu ba ka ganin komai a ce ma ba garin ka ga gane wannan karatun sai an samu hasken manzo Allah na
فمهما يقول لا لا ko da yaushe ya ce la لا سبيل لوصل من تحب to babu tafarki izuwa saduwa da wannan da kake so domin shine wasuɗa mai sadar da kai فقل لا لا أراك سواه ka ce la la ara ka siwahu ko babu ina ganin wannan ka ya rasulallahi sai kai shikenan sai a shigar da kai
فأنت مراد الكل ya rasulallahi kai ne muradin kowa da kowa na halittar Allah والكل واصل kowa da kowa bi saduwa ne فمهما تراك العبد نال مناه ko da yaushe bawa ya san ka nala munahu ya samu burinsa da bukatarsa Allah ka daɗa sanar da mu manza Allah ba fa ya sanuwa duka sai dai kowa ya san shi gwargwadon abin da Allah ya bashi na imani da mahabba da zauki da wujidani gwargwadon ka kawai ake baka wani ɗan kisli wani haka wani Allah ka ba mu haka Hmm.
عليك صلاة الله salatin Allah ya tabbata gare ka وسلامه sannan gaisuwarsa وآل da alaye وأصحاب da sahabbai علوا alu da sabu hakika suka ɗaukaka بأولاه da saubin ɗaukakan nan ta manza Allah radiyallahu anhum واو arafin wau
وداد حبيب الله من لا له شروى به شغل قلبي لا صعاد ولا أروى na'am دلال قديم وهو نحد مقوم فجد بجد فلتذلل لمن تحوى به الرسل والأكتاب حموا أرشدوا وقد تركوا من بعد ذباره رحوا محمد محمود محمد محبوبي محمد مسندي محمد شغلي في حياتي ولا غروا فمهما قضى الحادي فإني مسلم وقال سواه لم أرده ولم أهواه ومن رام مني فليمت بحبله وإلا فيابى الله والغير ما يقواه ألين لمن يغف العمين وإنني شديد وصار وقاد إلى الأحواه ومن قاد للتسليس فهو مزور أدمره بالحق والسند الأقوى أبين سوى التوحيد والسنة التي عن المصطفى تروى وأنصابه تروى أفي الله شوقا أو ب... أو ب... أفي الله شوق أو بأحمد فاسمعوا فكل سواه مفتر كذب داوى فإيسى عبيد الله وهو أمينه وروح من الروح الأمين فما العقوى وآدم من ذا الروح ومحمد كذا دبرعيل من حبيبي رأى العدوى محمد عبد الله عبد مكرم به يرفع التثليث والجذب والأصوات به مزق الحزب المدلل عن هوى ويهلك من هادوا عن المصطفى الماوى فيا ويلهم تبا لدين زعيمهم فبغي وألوان وسعي إلى الإقوى فيا رب أذل بالهلاك لحزبه وتطلب منه كل أمر كما أهوى بجاه رسول الله هب رجاءنا سريعا كما نبي في الجهر والنجوى عليه الصلاة الله ثم سلامه وآله وأصحابه بذكره حرف الواو wawi shehu ya ce وداد حبيب الله soyayyar nan ta masoyin Allah annabi Muhammadu من ناله شروا annabi Muhammadu da babu tamka gare shi به شغل قلبي da soyayyarsa ne shagalar zuciyata yake لا سعادة ba da son su'ada ba ولا أروى ba da son budurwa mai suna arwa ba duk ba su suka shagaltar da ni ba annabi Muhammadu kawai kowa ya san tasa Mhm.
ضلال قديم yace bata ne da daɗe وهو نحز مقوم cewa ni kawai na tafi can na kirkice na ɓace cikin soyayyar nan to wannan abin tuni ne Allah ya bani shi Ha? ba ya ce ƙaular nashati ba ko lalun ɓata ne Ƙadimun.
ƙadimin wanda yake da daɗe
فند بجد lalun wawa nahajun kuma shi tafarki ne wawa nahajun مقوم abin daidaitarwa bata ne tsohon bata tintina a bace nake kuma wannan batan na hajjin muƙawwan tafarki ne abin daidaitarwa na Allah da manzansa shewa ya ce to fariddin kishiya ne biriddin da kishiya da ba sa haɗuwa amma a nan sun haɗu Hmm.
فلتذلل لمن تحوى kai dai abokin magana ta ƙasƙantu yi ƙasa ƙasa yi ladabi ga wanda kake so annabi muhammadu ke in ka ji ana faɗa ana jin daɗi ana girmamawa ana ƙasa so ne muna son annabi صلى الله عليه وسلم Allah ya ƙara mana so da abin da aka ce na annabi ne mu ci ge ladabi ƙasa ko an bato ne sai ka yi sallallahu alaihi wasallam ka ji manzo Allah baka ji yarraba baka ji haka ba Ah, an yi ba kai falta zalli man tawa wanda dai kake so kaskantu ga gare shi ne annabi mu idan gan kaji wani yana sakin baki yana haya gaga da kin ladabi ga manzala ka san inda za ka sa shi shi ma ya san inda yake na'am به الرسل da manzon Allah manzannin Allah duka والأخطاب da kudubai duka na halittar Allah Amin.
suka gigice وأرشدوا aka shiryatar da su zuwa tafarkin Allah وقد تركوا من بعد ذا ba ظهره رحوى hakika sun bar kogin manzo Allah bayan gigice wasu bayan shiryatar da su zuwa hadarar Allah sun kwasa sun yi wanka sun yi finjin finjin suka kuma bar kogin manzo Allah رحوى dankan mai ma san an motsa ba saboda girman kogin da girman abin da yake ciki duk mursalai da annabawa da duk waliyan Allah da duk salihai kowa ya shiga ya kwasa kowa yana funjun-funjun cikin gogin darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kowa ya kwasa ya kai masu ko'ina amma kogin gefe ma bai san ana kamar ka sa allura ne a ruwa ka tsame a teku ka ce ta kwaso ruwa mai ta kwasa to ba wanda ya san annabi da abin da manzon Allah ya tare sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani ubangiji na kowa ya bai san hakikata ba Eh, sha kowa da kowa yake kwasa cikin annabi ya bari ba in faɗi za ka yi ka faɗa ka gama ka mutu ka ƙare ba ka faɗi komai ba abinda imamu na bahani yake ya faɗa kenan ku cewa masu hudu ba sun yi hudu ba masu rubutu sun yi rubutu amma ba su ambaci komai ba ba su faɗi komai ba Mm, masu baitoci sun yi duk wani abin da mai yi zai yi ba dai inda za ka cike ka ce gashi nan sai dai abin da Allah kawai ya yi shine annabi Muhammad na'am muhammadu mahbubi annabi muhammadu abin sona ne muhammadu masnadi annabi muhammadu majingina ta da madafana ne muhammadu shughuli fi annabi hayati muhammadu shine shagalina abin da na shagala da shi cikin wala rayuwata garwa babu mamaki kuma haka nake cikin manzo Allah Da babu wani muhammadu Allah to alhamdulillah